biyu da abu ne da abu an ko da abu kada da ke da ta ne a gide wa da duk da lokacin da abu wa ban da abu ya ya sai a lokacin da ya da abu ya da hada da ke da na mutum wa yo kiro da Allah ya wa wani kali kudi da ya ba ta sai da wani jawabi da ya ko da shi da ya ji sana da ta ba shi da ya ji wannan da kullum suna zuwa a goma dan yaro ne da yake kara ta ko ta wannan zai ce wani yaro kowa yana zuwa ne ya ta kodi kinkin ya dauki ibna'in da ake wa amma shi wanda da ba yau kai kara rubu sai ki ta da abin da ake kuma muku da iya na da shi na san sai ka ji faɗa mana kawai dai ya bara a da sara ka ba sai ni ka hadisin dubu goma da ni kuma a jikin nan da yake kawowa suna bibiya a nasu littafin sai ma suka rika bi suna gyare gyare a daga nasu to malamin Imam Bukhari Allah ya masa ruwa ta hadda sai ya wanda da wahala ya wanda abu wanda za mu ji nan gaba a cikin karatuka za mu wanda jin wato da yake ko abubuwan da Allah ya ba kalin wara wara ne ke kulli je nake wa kan ala alayka illa to a lokacin kana shekara da lokacin da ka fara hada da ni sai ce wa kana shi ke agara duniya shekara ta goma da imamu bukari aw Allah ko kada da wani wani bidayati talabi a farkon fara neman ilimin da bada a cikin yake bukara ya fara da malaman bukara ne can garin da wani kurata yusuf muhammad bin salam albaitan albaitan albaitan wa muhammad bin yusuf albaitan kuma wa ibrahim bin al-ashar wa kani ya fara da waɗannan malaman domin fa sanin malaman zuwa cikin tabiya من الأحاديث يا ذكر واتو مجمدين واتية وانا حديثي أقول واتلا سامع حديثي وأقول ولم يخرج الثالثة عشر الأمور الآن يكون ذكر أبو سعيدا إمام البخاري وعرف أساتذته ومشايخه قدره ومكانته malamansa da ke wannan malamansa sun gane wato gwargwaron irin wato matsayin da Allah ya ba irin kaddara da Allah ya baka da matsayin da Allah ya ba ya ta inda tafiyar da yake ba yake yi a cikin yanzu da yawa daga cikin manyan manyan ke wannan nan da annabi da kanu ya auzu da ne a himmatul fanni shi da yake da akwai wanda ake lissafa su da cewa su ne jagorori kundori hero a wannan fannoni da suka kai kanu ya hagu da su kasance suna dan tsoron ba su ba mu da malaman da ya mazuna shine musu kurbi wa kanu ya arzura wa bi kutubi yum alayhi litasi duka da shi suna yi kawo da tabar su dan ne ya yi ba musu authenticity a gidan da suke cike ku ba musu cewa shi inda ta ko inda ta malaman da ba amma ya kasance suna yi ko maka dan ne inganta mu da gidan da suke wa qala lahu ma'mar bin salam al-baytani Muhammad bin Salam al-Jazari yake cewa "Odur fi kulli" wato kuduwa cikin littattafai da ba ma wajatu biya min ra'ayi wato yake da shi ga littafi na ta duba ba da mutane ya mika Imam Bukhari yake ga littafi na ta duba duk abin da ka gani ya kuskure fa bari ba alayhi kawai abu wato kai mun rubutu ka gyara wannan kuskure fa kana da huwa abu al'ali mana hadal fata almajiran sauran almajiran da wasu san bukaliyoyi su ce wannan saurayi kuma waye da ka mika ya kawo ka ana ganin sa hauke cikin malami ne ne ma gyare gyare wa kana sa'idu yara anna al-baytani imamu aqil fil hadith domin shi wanda yake tambaya zuwa yayin da wani gurin da ya dauka rafi kuma ya san cewa a wannan lokacin ba wanda ya kai shi sanin karatu ba wanda ya kai imamu al-baytani sanin karatu ga misalin hadith sai ya kuma bi fata wato hadasa hadas an yi tafiya a ƙa'ahu a ƙa'a kitabu ya zai kallu yaro dan barwa taurin ya ce wai gyara mu kurakuran kitabu da ya raya ya fakalin da kan yi hada da biyu da su wannan da kake ba irin sa wannan da kake gani ba irin sa da kake gani shi sa wata rana wani bawa Allah yana yin tambaya da yi wa malamin tambaya a lokacin yake ba ko ne ya zo yin tambaya shi malamin yake da shi daga ina kake yake daga bukara da yake ka tsallake ma bukari da lokacin da yake kuma kuma da kalli akwai kuma malamin da yana cikin wato karatu wani ya masa tambaya kawai sai ya ga wani bukari ya zo yana zuwa bayan an gawa tambayar da yake ba wanda zai ba a kauta za mu biyo malamin imamu bukari to wannan shi ne imamu bukari kana ku sai ba ku sai ba za ku biyo wanda ba da suke ba لو كان البخاري في الصحابة لكان آية يتي دا إمام البخاري في صحابة دا جاء له آية في صحابة دا جاء يعيش وقال البخاري إمام البخاري ده كان بيتي جميع عن عنه بيتي والزيادة يتي لا ترى بكراتك أقول ما يريد لا يقول قال دو كنتم واتو yana da yake abin da yake samu yake tara karatu kuma a zai yana da karatu shi ne yawan malaman domin suna cewa almajani ko kalkawa ce wai malamai kamar kayan marmari kowa da bai da Allah ya ba saboda haka idan kana da wayo duk malamin da zai karanta sai ka je ka dauki karatu mai wayo ke nan shi za a ga masu wayo wanda ke duk wanda yake da dabara a tambaye in yana zuwa makarantar su ruwan da ake za a ga ko ka je da wuri za a ga duk su taba wanda suke gurin sai ka ke kawai ka ji ka zauna wanda ya biya a gabansa ba ni samun ka wani amma kana ji wala ji wani ya kama karfi mutum ya je ya zauna kuma haka muke yi ka zauna malami ya zo karanta a wani wanda ka riga shi zuwa sai ka riga zuwa ba irin buɗa da wani yanzu masu koya kawai ya kawo wani a zuwa za ka dawo ko wannan lokacin shi yana karatu shi ka kamar da wani sai ke yi da kaje ya wuce ku sosai amma shi ka so da an zo ya hudo gurin da yake sai ka ka ta cikin wuri in ya bar wani ne ka duba kwanne kawai shi ka wuce ana biya ba kana da wani ma da yazo sauri yake yi ya ba ku mai kara a kara ba in ka ga mutum ba ba ka ce wuce dai ne da ka wuce kuma kai ma kana da wata dan uzuri to shi ne za ka yi sai amma wanda suka wuce ko sun riga ka zuwa kana jira sai ba mu bukari ba da wata guda biyu ke ne da wata za mu ji yanka an faɗi wani za mu ji za mu ji yanka malam da yayi shi ma ya yi gaba a nan bai faɗi yanka ba amma wani malami ya kawo yanka to shi ne yake cewa walaysa indi hadithun illa aku isnadu ba wani hadisi a wurina ba in jira ne a isnadu isnadu a tattalawa da abubuwa da abubuwa shi ne wasu na yi kamar kai yanzu kawai ba da abubakar ka ce wani aikar daure ya gaya mu kuma wani zalla ba duk wanda suke manya ba za su yi za su yi kare wannan na biyu ban zuwa yi da daure ya gaya ma ta yaya shi sai ka kare shi na yi na da wani ba da shi ya shi kuma wani ya gaya ma shi kuma wani shi kuma daddaura ku ji a ce isnadin ka ko abokin ya cika imam bukari ke to shi ne yake cewa wa qala mu'allifu malaman tarihi suka ce inna hadhihi ziyada duk nan da aka fara akan dubu Allah wa rabba bala ya tsamani ne ya kai kusan wato malamai tamanin guda dubu inda tamanin biya saurari karatu kowane ruwaya da ne hadda rawa da awa da awa wani ne wa qala abu mus'ab az-zuhri abu mus'ab az-zuhri min talamiz imam malik yana cikin talibin imam malik wa min ruwat al-muwatta in kana kana da muwatta ne yana cikin wannan sai ruwaya muhammad bin isma'il shine muhammad bin isma'il أبقى عندنا وأكثر بالحديث من أحمد بن حنبل يأتي أبوه يا بقى إمام أحمد بن حنبل تمسكه هو إمام أحمد بن حنبل هنا إمام أهل السنة mutanen lokacinsa aka ake kiransa amma wannan malamin da ake faɗa abu musabu zuhuri aka ce to ya fi imamu Ahmad sanin fikihu fa qala lahu rajulun min dun sa'i to shi wannan da ya fi imamu Ahmad din shi wani a cikin ɗalibansa da suke zaune sai yake jawar kan hadda a ai kawo ta iyaka fa qala lahu abu musa cewa ai kawo ta iyaka a wannan magana da kai shi yake lawa da rasta malika nazarta ila wajihi wa wajen Muhammad bin Ibrahim da kuke tilawa wa wa'anda suna hadisi wa fiqh yake rawa ce da Allah da ake ka taba gari Imam Malik da idan ka kalli fuskar sa ka kalli sai Imam Bukhari da cewa za ka yi abu iri wajen dan ciwo da hadisi duk ne saboda irin bayar da Allah ya yi sai ya wanda cewa wa qala qutayba bin sa'id sai ba dan sai yake dalatul fuqaha na daura da bayan su daban da na daura da su daban da wasu hal da wanda sai malaman zuhudi ne ba ba zuhudi duniya mun duniya shine ba mu yi raka kawo kai kullum ba shine ya raka kiyaye haramu shine zuhudi duniya yau domin ga shi wurin ko kai wa maza a yi za ka ɗan gari ne ba da ko shi idan ya tashi ba za a yi karatu sai za a gane za a yi amma ya sa kaya ba su kyau aka tashi karatu lokacin za a yana da wata gona lambu ne katon lambu da kayan marmari a cikin yanki da ɗalibai ke kuma mutu a cikin za a yi in san ya ji akwai da zai ke yana da katon guri da za a zaura biloniya ne to saboda haka kaga nuna abin da ake nufi isa littattafai da malamai ke rubuta shi ma ba da sauran kitabun duhar dole shi ne shi ne kiyaye Allah yawa ba wai wani abu da yawa wani abu ba kuma yana cikin madiyan bautar Allah ba ma da aiki mundu a kalfi yake tun da na hankalta ba taɓa ganin مثل محمد بن إسماعيل البخاري فتأخذ الصلاة بإمام البخاري وهو في زمانه ka umar bin sahaba yace alama ne da yadda ka sanar da yadda umar bin cikin sahaba haka sunan bukhari wa qala imam ahmad bin hanbal to imam ahmad da hanbal ne cewa ma akaratu ma akaratu qur'ata misal muhammad bin isma'il ai qur'ata garin qur'ata garin bukhara bai ta fitar ba ta bayan wani kamar imam bukhari ba wajen wasiya وقال يعقوب بن ابراهيم الدورقي ونعم بن عباد الغزالي وعمر بن اسماعيل فقير هذه الامه وانما على وجهه امام البخاري في مثل فيه دورنا على الامه ضوايا وقال محمد بن بشار الملاقبه ببن ببندار wanda cewa wato lakarin da bunda Muhammad bin Bashar yana cewa ruwa a kawo kalin Allah ya ji zamanin duk halittun Allah da mutum ya ci ya kuwa da shi wa azaba ne ka kada sai sai mu bukari kare idan ka ji babu kaza a nan cikin ne a cikin wannan babu yake fita da shi kalmar kawai ne ba Allah ya nan cikin ne kawai bukari ya ce babu lai ya babu kabari babu da yake wani akan alƙalin da yake nan ne ya kawo wannan auren mu ba a to cikin ya mutu yana so ya gaya ba alƙalin shi ba wata ba ta ce shi wannan ta ba ba a yi gaba da alƙalin shi wannan da ta ji ba kawai cikin wannan shi ne shi ba mu ba da alƙali to yana da wannan abubuwa kano kano ba mu da kai to shi ne ma da yake cewa wa kana hafiz ibn al-muradda ba hafiz ibn al-muradda yake cewa فضل محمد بن إسماعيل على العلماء فضل محمد بن إسماعيل إمام البخاري أكرم عليه كفضل الرجال على النساء كما قال لهم مجاني أكرم عليه وقال سيدي هو آية من آيات الله yace kuma shi babu bukari wani aya ce daga ayoyin ubangiji sauki ala al-abd take yawo a wannan babu bukari وقال أبو بن علي الفلاح أبو بن علي يكتوى حديث الذي عليه البخاري ليس بحديث ku saurara ku ji hadisi da Imam Bukhari ya sani ba hadisi bane wa qala al-Anjili Imam al-Anjili yake ma ra'aytu mithla Muhammad bin Isma'il tunda nake ba taɓa ganin mutane wato mutum kamar Imam Bukhari ba wa muslimun hadidu shi ma muslim hadidu kun san akwai alƙawu da ake cewa suke Imam Bukhari in dai aka yi ne ba shi da wani kayan da za a wani kun za a yi alwaji akwai alhaji akwai alhaji ko duk akwai wa'annan daban-daban to shi biya wannan karfin wannan lafi alkafu duk wannan lakawar biya wuce to shi ne yake cewa lakin da mun yi wani mawla da Muhammad bin Isma'il wannan kaji fatiwa a kai a wannan lokacin suka ce ma hadi sai da ta da jahili dubu ɗari da isnadi shi za a ce ba al'adun kamar da za a ce al'adun zahari ba wannan ba dakin ba ne kawai kamar yanzu ne kawai haka wani za a ce ba profesa ba zai yi ba ne in ba profesa ne ke tsokara ta ake ko sai dai tsokara ce amma profesa ya karatu a kara sai ka tashi wani mataki to ka ja ce mutum al'adun da ba karanta hadisi wanda ya ce sai hadisi dubu ɗari a kan Masinar wa Islam zai daura ta dubu bare mutum yake cewa a to da kanka yake cewa wato kula inna ulama yabnu wa qala li yake ra'aytu aba zur'a na ga abu zur'a wa aba hatim yake ya ali ilayhi da abu zur'a da abu hatim suna sauraron karatu gurin imamu bukhari wa qala ummatin min al-umma shi kai al-umma ya ce al-umma ala annabi ibrahim ne ce annaba Allah ya ce wa inna ibrahim wa kana ummatan khalidan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikeen annabi ibrahim al-umma ne ce wato shi kai al-umma ne shi da aka ce gaskiya da Allah da annabi ya ce sunnati wal jama'a jama'a din shi ne wanda yake akan gaskiya ba wai mutane da yawa ba su ba tunda ga annabi ibrahim shi kai a duniya ba wanda yake da kai amma Allah ya kira wuce al'umma to a cikin a cikin gaskiya ne al'umma ba wai da ne ne ba to shi ne yake ga wani Allah yake cewa a dangina mutum da ne addini fa'ila da falala ya kullu kullati kowanne abu da gani yana ce ta وقال أعلم من محمد بن يحيى الزهري بن داوود حتى أقول قال يا ابن زياد الثاني مسمى قنجل كذا كذا كذا ما كان يوم في الكون وقال جاري وقال جاري إمام الداري يقول هو أعلم له في مر سنه وأفقه له مر سنه فيه وأكثر له تلوى يا بني يا بني يا بني يوم كان يوم فرح ما نمسك بدارة دمو da tawari kuma kun san abu da gaba ɗaya su ba wanda ba ahli sunna abu da ba yayin sa ayyuka ba wanda ya san dare ko yake da mu kai ko kaza ko kaza ba to gaba ɗaya malamin imamu bukhari ke to shi ne yana yake gaba da gaya mana cewa wa ala abdullahi bin ammar al-ayyubi lawajitu an kuntu ta'arata bi da sharri Muhammad bin Ismail wannan cikin malamai ne cewa na zo a ce ina ba ni gaji ne ne gaji ne a cikin wato Imam Bukhari to Imam Bukhari ko da akwai kamar da aka buga da shi a wannan suka zo su aure aka kai yaji wani gari ana ji an je na tafi yaro dan karami yana da shi take to zani ba gari aka samu yara baka ta masu kai mun hadda su goma kowa da wani hadisi goma aka ɗauki hadisan da aka jirkita su islami misali haddathani abu bakar shi kuma yace an umar an usman an ali misali ne su zo da haka kawai idan ya zo a islamin kowane ya ga jirkita ba sai a ce ma haddathani ali an abu bakar an umar kaga ta wata ko aka kowane namijin da baya da kawai ta a islami da za a ɗauki haka aka yi kowane islami ke da aka jirgin kai aka ce yi tuki aka tara ba da wani aka ce kowane mutum ce yi mutum da wani mutu ya fara karantuwa a da sani yi wani an wani an wani sai ya zama da shi kafin wani abin da zai ce ba sai ba malaman da suke sun san cikin ba a gudu ya ce wannan mutum ya gani wannan kuma ina wani ne wanda wanda ya yawa kure shi ba kure shi ba kure shi ne ga kaza kaza haka ake kiri ida da wasa ke ji eh ni ba wani ne ne ba sai ne mutane da yake wada ba yake shi ne ba ka hadisi an kawo shi ai wannan ba hadisi ba sai ke kaga da dole ne hadisi ke to mutum da farko to da ya fito ya saura abin mamaki sai bai fara karanto wa'annan tunanin da ya kawo na kuskuren gaba ɗaya da ta a lokacin da ya fasa ɗaya da ya dawo da su sai ɗauko guda ne zai ci gaya da islami ne sai ya sai ce to haka ne shi sai kuma ɗauko na ji gaba ɗaya ɗarin ji da ya mutu Imam Bukhari a wannan lokacin shekarunsa da nawa da za ka yi sun fi nasa da kuma yi suke kara da shi da wani abu wannan misali ba za mu je zuwa to shi ne ma da yake cewa wa qala al-hadith Musa ibn Harun kuna ji ban nake hadith ko da kai da wani su waye suke kaddara ko za ce la ya'rifu rijala illa rijal ba wani san ma zai mana ko ba ka wani wani zai yi cikin kudi shi ne in ba ka da wani zai ga ba ko aka ga yi wani da aka nuna wani ma ni da ya san kira'a ina yin da a wajen biyu da ya zo da hadi zo da fara da kirawo suka yi su ba gani ake ba wanda ake yi kan da wannan da yanzu ne ake yi sai su ala kan sannan ilimi ya gona da yake inda gurin alban qur'ani ne da yana fara wannan kira'atu da ya tsuwa ayoyin ya dauka a cikin wata da kawai da ya rika bi duk inda ruwaya ta canza ya kawo ruwaya amma da yake da shiru suna da ba da wata da Qur'ani ne da wasani ba to alhaji kajin babban malamin da ya zara hadisi ya ce wannan karani sai kuwa al'amar ya ce to shi yake cewa law anna ahla al-islam tabu ala an yasimu akhir al-islam Muhammad bin Ismail da ma kadda wa alayhi wa alayhi da ke mutanen duk musulmai da na sani a yanzu jibarar za ta haɗu a kan cewa wato don su kamo mamar da ne tsari ya ce ko kuma da wani sama ka san mutum yanzu ba ta tsoro sai ga yadda za ka yi bayanin da wata ne wato sai ka ce ai kawai su ji tare wani da an ce mu'allafati kitabu da farsul amri yana ɗaya daga cikin mafiya wato muhimmanci don da shawarta shine littafin da daya daya wanda yake babba wani littafin da yake kilo daya daya to wanda wanda littafi ne to shine yake cewa aljami al-muslim sahih shine aljami shine da yiwu bukari shine aljami da yiwu bukari to sai yake cewa min umuri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati wa ayyami na daga al'amura annabi ne da ake kira da rubutu da rubutu da kwanaki da annabi ne da ake kira da al-mashhur bi sahih al-bukhari wa al-shahar da sahih al-bukhari wa huwa al-kitab alladhi wada wa wa huwa awwal man jara sahih shine wanda ya fara rubutu da sahih kun san kitabun da na sahih al-bukhari Allah ya masa wata barwa duk addu'a ne sai Allah ya amsa بسبع دعاء الله يا رب مجاب الدعوة إذا كان يجب يقول الدعاء شو يا دعاء الله يا رب الدعاء كان تبيني وقت كما أنا إجابة دعاء جموع الذي يقول ولا الدعاء كان ما يقول ولا كان يشير هو كي ولا تقام دعاء بل لوكتين da yake so ya mutu wato yayi addu'a wani yayi addu'a aka ce wannan addu'a ce ko kuma bai jiwa wannan ya tafi rayuwarsa amma bai taɓa addu'a ba kansa bai taɓa ba sannan duk hadisin da zai sa abu kare sai ya yi shekara ya wuce Allah shi sa kana je duk wanda zai zo ya ce bukari ya zai wancan mun banza muke kallon sa ko ba ka bane domin daga alƙur'ani ke yi bari a cikin dangi domin da Allah ya ce inna la anzalna dhikra wa inna lahu lahafizun hadithu ba da rike ki ayyuka ya alƙur'ani bari domin ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرون بشيء لأن يأتي وأنزل الله عليك الكتاب وماذا؟ والحكمة قالوا حديث وعلمك ما لم تكن تعلم وقال قول الله عليك أعوذ شنو الهدى؟ شنو هذا الوقت يا رجل الله وعلمك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة hadisi ma Allah ne ko kabi domin wa bai ku an yi hawa in huwa illa wahyi yuha to da wannan shine wuce to sai ki cewa a ruwan da yake na wannan wala alimma bi shar'i wannan littafin wato yana irin shi da daban da malamai suka yi masa sharri a wajen da aka yi wa bukari wa kana to ba su mu da yake an yi sharri ana gobe sallah Allah ya karɓi rayuwar su babu bukari a shekara ta yi da wasu da shida ba da ma'ar islam wa sittin da awa bayan ya yi shekara sittin da biyu a duniya in na da ta ta aka da yawan ba kwana goma shau kacal shekara sittin da biyu ba kwana shau a kuma kula da sittin da biyu wa ma da ma da shi na shi kaburin ba a yi jira da kaburi jira da hadin sanyi ba bayan an birni za ka biyo sanyi yana da yaki a kan kasa kabarinsa la hawla wala quwwata illa billah a abu da Allah shi wannan baiwa imamu Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu ba ai ko kan ba shi da bayan da Allah ya ba lokacin da aka ji aka rubuce shi ai ko tsuwa ta fito daga cikin ta tsuwa daga cikin kabarinsa kuma an ji murya da za a zara shi a cikin kawai kowa ya ji dinna gudu ya ayye tuwa da su ko a ya ayye tuwa da su gudu da wani na irji an ila rabbika rabbiyatan mardiya farqu fi awai wal quljan suka ji dinna da murya ko sauwa ne biya ya ci wannan ran ne fasiya rai irji an ila rabbika ko da zuwa ga wani rabiyar kina da gajiya marjiya me yarda a bayyana an yarda da shi bari ku yi ne a bari ki ji da cikin bayan da wani ku ne da kuma ki da aljanna wale imamu wato abdullahi abbas ne to shi ba da aka kuma yi aka ji kan kamar tana da yi sallisi kamar sallisi aljawa sun wasu kwanaki sai da aka gudu yana da لا حول ولا قوة إلا بالله إمام الخليل البغدادي في سوى يا دار رسالة في الأبيوان ابن آدم ابن ابن آدم الدواويسي قال لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول لا أعلم عليه الصلاة والسلام لا يهوديا لا أعلم عليه الصلاة والسلام ثم يبقى ومعه جماعة من أحد تعالى على عليه الصلاة والسلام تعالى في أقوم جماعة للشيخ عباسة يقيت وهو واقف في موضعه الذي أنا فيه أو رجول فسلمت عليه wannan ma da Abdul Wahid yake jirewa Allah sallallahu da yake da sallama sai ne فرد عليه السلام في أن يجيبه السلام فقلت سيدي ما وقوفك هنا يا رسول الله جاءت سأل عليك إذا كان يتم به فقال سيدي أنت من محمد بن إسماعيل البخاري الإمام البخاري التي جرى لا حول ولا قوة إلا بالله فلما كان بعد أيام bayan kwanakin da Abdullahi a tawayin shi yake bala da ni mauki shi na samu labarin mutuwar Imam Bukhari يجي فنظرت فإذا هو كلمة الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجي والله إلا هو أجل كثير اللوكة الذي مفرسي دع النبي اللوكة الإمام الغالي يوكي اللوكة الذي مفرسي دع النبي عليه الصلاة والسلام لوكة الإمام الغالي يوكي يجي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله وعاله رحمة واسعة يسألوك في الله عز وجل عليه الصلاة والسلام wanda shi ne babu misali a cikin ji wannan ba shi ga wuce ko ba da ku wato ya yi ko kuwa tarjama da nake ba ko tarjama ba dan kai ni kai amma aka dace da zuwa nan wani misali Allah ya ba mu barkatu kai kai za mu kama ko da ba da ni sai mu za mu ba dan gaskiya ba da ta ce da alƙawari ne ba da jami'a a hannu sai mun zo na zuwa a wani to muka fara kun gani an fara a da lokacin da bai da tsara da kai ba saboda haka ya kamata a ce an sami dare doko wafai hawa da ala bayan wafai da gurin ɗarin rikin ya ba matsala ba ya za a wajen sun da wakar ka biya ɗari bakwai da ɗari biyar dubu biyu ne dubu biyu da ɗari biyar da Ajiwa, don shi na za dubu biyu da sauran ba su ke. Don shi Allah za mu fara da shafin mun je buɗi. Dawa yanzu zan ke wani gari to yau, mun je shafin kwarar ke ba sani ba zan ji ne ne to da haka ko ba kuma ne wani suna da shi to sai Allah ta ala za mu ba na yawa ba da yake bismillah rahman rahim babu wannan ba ni na ga da tsara na wuce idan suka zo ba ma su ce ya ce ba babu kuma a ce wa mutum ko a ce fasirin a ce babu fasirin aji ke nan to dai ya ce shiga aji ta babu ta kofa shi ke nan usul ne makaranta ce ta zo yanzu amma tana da ajujuwa kuma ba a shiga ajujuwan da ta kofa to kai wata kofa za ka shiga shi ne za a gaya ma babu ga wata kofa da za ka shiga kai kaurin da ala faɗin Allah wa rahmatullahi ووصينا الإنسان بوالده وحسنا أبو إيه لمنع إمام البخاري بي أنكم أكتن أدب المبارك بتاعي كيف وخلت السبيل بتاع عليه البخاري لو لا أدراك بالمجي والقلوب بتاع حديث من الذي ذكر domin a nan dai alƙawarin zai kawo ingantattun yanzu duka abu kari ne ya alƙawarin zai kawo ingantattun bisa wanda ya zuba sun lullunka wanda ya zuba a cikin ayyukan tsari da wajen kittika ya wuce Allah ya yi kuma kaida a yi islami abu wanda suke ruwa sun ya san da wani ciki da bai shi da ya ga ya san da ciki da wani ne shi wanda zai kawo islami ya san ida ba wani islami da yake da gada da yake saboda sai ne kai yubabu qawluhu ta'ala babu da yake magana kan fadar Allah wa sayyidul insani biwalidihi hukma ya ubiya al-qur'an ko insani hukma saboda haka a sai wato muna yin wasiya ga mutum al-kalamu na al-insan wato al-istigrafiyya ko da irin mutum muna yin wasiya ne wasiya al-amru wa tahdid umarni da gargaɗi shi ne wasiya wannan littafin za mu rike jiya da dau ya rufe ya zo a kwakwalwa don da mun faɗa ga ofi uku da ke so shi shige mu ya zanto muna aiki da shi kamar da na gaya wanda muke da su a cikin gani na cewa layi ya zan da zo karanta al'adar rubura wani abubuwan da ya kawo kafin zo karanta ina ba da tsarin babu da kai idan ya zo magana a kan wato hakuri sai mu kwatanta da kai rayuwar abubuwan da babu mu faɗa ni ba haka nake in ba haka wato sai kokarin in ga na kun tsaya shi ne kwarin ka to duk wannan da daban da za a kawo yanzu duk babu da ake kaka ɗauka da wani ake ɗauke ɗauki da kanka ake za ka biya to al'amuru wata hadin shi ne alwasiya misali ba ku gudanar da za a gudanar da shi ne kamar mahaifin ka ya aike ka shi zai ka sai mun gobe kaga umarni ne sai ce karka ciyo mu wani gora in ba da wani ba bada ka dai to shi ne wasiya ko ya ka ciyo mu kaza umarni ne karka ciyo mu kaza in ba kaza ba ciyo mu ba ji mai dole karka ciyo mu wani ba in ba ji ba ba na san rai ko ba na san bidan ba na san wannan shi ne wasiya an fahimta da kyau yawa Allah ne za a gane babu sosai to sai yake Allah ya ba wasiya dangane da iyayen ihsani wato husna ka kyautata musu in kana so ka gane ya ake kyautata ma iyaye ba da suke Abdurrahman da Abu za ka dauko kawai shine ruwan gobe da ta Abdurrahman da Abu dan uwan su Annabi dan uwan su ne duk da cewa a hannun da wato sai na waka ne mutum ta ba an uwan su ne suna da alaƙa amma kuka abun babai mahaifiyar da kuma lokacin da aka aiko annabi tana cikin wanda ke yanka da kan lola a rai ba ta son ba ta yadda ba da Abdurrahman da wani ne musulunta sai ta sa wa baki da sanin ta ba sai ta sa ɗaure ba hannu ta baya ta sa ƙato ya rika jinsa a gani ana yi ihu ana dukansa aka ta rike ba wa rai sai shi zai wani ba musulunci ba na abin da rai domin kaga annabi ya yake a gurinsa ɗan uwa ne amma ko sai abun ba wani shi ne abin da zan kawo akan bawo abun ba ma shi shi ne lokacin da ta mutu ta mutu tana ba musulma ba amma wallahi bayan ta mutu yana musulmin da aka yi mara haihuwa ɗaya ta farko sunan ta yaza wallahi sunan ta yaza ta ga yi wannan misali ya ce ko domin zai zuwa أخبرنا أبو نصير أحمد بن محمد بن الحسن ابن هاري ابن هارون ابن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيابة يأتي قراءة عليه فأقر به يا كرم جاوز كما يتفكر يأتي قدم علينا حاجا في سبع سنة سبعين وثلاثمائة حاجا وتقدم علينا حاجا يا كما تؤمن من ذلك أي هدي أشكرك wato ɗari uku da saba'in shi gudun da ya mu wanda ya tafi da shi ne ya biyu a wannan shekara kana shi akbar da abu da kai Ahmad bin Muhammad al-Jarir ibn Khalid ibn Huwayt al-Bukhari al-Karmani al-Abqasi al-Bazzar sanata isnatayn wa ismina wa talatu li'a yati wa a shekara ta ɗari biyu دندن لي كتاب تدريس رجل لي قال حدثنا عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن الأعلم الذئبي البخاري قال يكي تغادي أنقاو إسماعيل الشباب حدثنا أبو الوليد ولا أبو الوليد ولا مقوم على ذي ذاك في ألوك سنة دون أبو كيف تعاوين عن الصرف شيء مثال لأكي وجه duk abu kyautatawa da ka sani don da babu ka sani ba in dai zai yana aiwatar da shi ne abu da wani sani kare ya dakara shuba shuba kuma kai kun hadda Allah ya wani kai kun hadda cewa kai Allah ya wani maka hadda babba ya san abubuwa wanda ana cewa ya zauna cikin mahaifiyarsa tsawon shekara biyu shekarar ya dade a ciki an gane ko a lokacin su shine malaman malaman hadisi shi ba mu shigo ba an tambayi wato rubun madini cewa wane ne ko kowa yawan sanar hadisi imamu sufyan ne ko shuba sufyan da sauri ko shuba shi ba da amsa yake cewa shuba amara biha ahsanu hadisan min as-sauri yace wane mutum yake an yi maganar sanar hadisi ne yake an duba ya wuce biya da sauri domin a zamanin da ba kamar sa shi kuma imam muslim bin ibrahim yake cewa ba taba kita lokacin sallah ba in dai lokacin sallah ne ana iya sallah a lokacin gurin shi ba wanda zai sallah yake ba in ne sallah yake a wannan lokacin in ne yake gurin sa zai sallah yake sannan wani malami Abu Bakar yana cewa tunda nake a baka Allah ban taba ganin wani kowa wuta Allah a zamanin da nake ba ya yi duwa yana cikin jagorori masana hadisi na wannan lokaci sannan shi ya fara magana akan ilimin rijal rijal din da ake magana shi shi ya fara magana akan imamu duwa sannan a lokacin sa mamu bukari ya ce ma amirul mu'minin da fil hadisi shi ne amirul mu'minin a hadisai amma shi ma a zamanin sa shi ba ana kiran sa amirul mu'minin ila hadisi to saboda haka wannan shi ne a takaice wato imamu shu'ba to ya ci gaba da cewa قال قال الوليد بن عيسار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار ما أبوتم ولا جيران يا ذا الجدول ما أبوتم ولا جيران يا ذا الجدول وأوضع بيده إلى دار عبد الله في مين جهنم رسول الله عبد الله البخاري كان يأتي عبد الله أن يجيبه يقول رسول الله إن كان يأتي عبد الله أن يجيبه يقول رسول إذا كما باجي ولا جبا أرادا حتى يقول البخاري كان واقع يلا قال إن سألت النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي من ذكر يا رجال الله تبكى عليه wanda Abdullahi da Mas'ud da yawan mu mun san irin baiwa da falala da Allah ya ɗauke da shi wato yayi masa yana cikin manyan sahabbai sannan yana cikin asabi ko da awwali da sahaba shine kuma mai riki faɗi kilifar da Allah ya yi da Allah shi yake rike wa butar da sannan malami ne ga al'umma da gawaje annabi alaihi salatu wasalam shi annabi ya koya masa sura da wani baki da wani lokacin ma zai ji ta wuce yana kankani yaro yana wasa da sauran yara tun ma a wani lokaci sannan yana kawance kiriya da annaba ne ta so sara ta wasu sufofi da ba sannan ya rasu ne a madina shekara ta talatin da biyu shekara ta talatin da biyu shi kuma yana lokacin yana shekara sittin biyu ko kuma sittin da wani abu haka wasu ba da suke shi abdullahi bin rasul yake kare yake da alƙin da yake sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wala aiki ne mafi soyuwa a gurin Allah mai girma da buwaya kare yake as-salatu ala waqtiha sallah ta lokacinta kunti ce yake thumma ayyu sanan ne kuma kare yake thumma biyu ruwaye sannan turka shawo ya ne aljiru biyu shi ne ka so ka yi wa mutum abu wato biyar da tsammani abin da baya da su shine ajiyar an fahimta da ku fiye da wanda yake misali yanzu shi ma ba za ba da misali kamar yadda mutum zai zo nema a yi ne ana biyar da naira dubu ɗaya ɗari biyu da ya zo yana wanke kayan da bayan ya gama wankewa ta ko za ka naira hamsin hamsin kamar shi nawa kamar shi kenan dubu biyar ka kawo shi fiye da abin da yake tsammani wannan shi ne aljihu to haka ita ma ma yake yana da shi to ka mata aljihu shi ne yi mata fiye da abin da take tsammani tana tsammanin goma za ka wayar sai ta ga naira ɗari tana tsammanin kaza ta ga kaza shi ne aljihu shi ta aka ce shi wani abu da shi ta a duniya abin da ya aka fara sai abin da ya yi ba kai da daga Allah sai ya yi domin su ne suka halice ka zama gari bayan ya halice ka sai su ba suka kuma halice ka ko ba ka wani dalilin su zama amma duk wani haƙƙi za a ba su wani guda ɗaya iyaye ba shi da haƙƙin da za su yi a cikin wani yawwa da yawa wannan za ka ana tattaunawa kaza kaza wannan ba haƙƙin su bane za a ba da shawara a idan mara mutunci ka aure da za ki iya ko wannan sai ta ci karfi ta Ana ba da bukatar shawa ko ba ka bane wanda ya tsara ba ku ce a kafin ba ka ka dauko ni da rai ne ka kana ba ne ka tsara mu ne ka idan biki ba zai bace ba ba da ya ce ka wanda wani ki daga da wata ji ba da rai ta ba to amma dai ba da su ba hakki su wani ke aiki kawai ne ke annabi Ibrahim ba da su da ta ko ne ke sai da Allah shi ma da ya fi da ya ce bai da ya kuma bai da ko Allah ya bar muru fa yuraji aha sai ne mai da ya ce kuma zai ya bai da ito da aka wannan shi a dukkan to shi ne aljiru sai ka ta ba yi wa iyaye ka shi da wanda suke tsammani za ka taba da haƙin iyaye gaskiya ne amma kowa ya yana da rai bai haƙin Allah akwai yau za mu zo mu ji ba a cikin iyayen kaji kaji daga sun cewa cewa cewa cewa a ta da uwa na jini sai da aka rara ba daga wani cewa da cewa ne to shi ne shi wanda sun ba yi sannan shi sai sai shi sanne sannan ne kalin shi sun ban jihadi shi da dinna sannan ka tayi da daukar karawa Allah kala ce ce adatari bihinna ya zartar da ni ba mu kun gidan da ke shi kan ba ku ya zartar da alwajirin ba sai ce wala mutta zattu da zalimi da na ne bidai ko kuma annaba ne da sai salamu haddata ni bi inna iya gaya mu da na ne mu dai da ya rika da ya ko ya sun ba ya nan bi sanata sun ba ya ce ba sanata sun ba ya sanata wannan shi ne hadisi na farko a cikin wannan littafi wato da muka buɗe da shi na gani da abin da ya shafi al'adar al'ummar hadisi na biyu wanda ba ni imani da yadda na ba shi ne haddasa adam shi ne ibn abidiya wanda ake cewa abu hasan al-asqalani al-khurasani dan da su bukhari sannan abu jattan mutum kwarai da shi yana cikin masu bautar Allah wanda an yadda ba wa Allah ne kuma yana cikin zaɓaɓɓun bayan Allah Allah ya hore wa sauran rubutu domin yana cikin manyan wajen ba ɗalibai su ba cewa yana da keji yana rubucewa eh saboda haka mutane da yawa suna zuwa su karfi ruwayoyi a hannunsa kuma suna cikin mutum shi da ko bakwai da aka yi da cewa an yadda da hajjar wajen rayu shi wannan ba wa amma ya rasu ne a shekara ta ɗari biyu da ishirin biyu eh sannan a lokacin kuma ya kai amma wani shekara ta ɗari da wani abu ya kai dan shekara wato kusan 90 da wani abu shi wannan bawan Allah to shine yake cewa a ina da tunda saura hadisi bai karasa abin mu zan kawai shine shine yake cewa حدثنا آدم قال حدثنا شعبة ما له أنت شعبة يا بنت الدين قال يتي حدثنا يعلى ابن علاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا رب yarda Allah fi rigal walidi tana cikin yarda iyaye wa sahadu rabbi fushin Allah madaukakin sarki bi sahadul walidi yana cikin fushin iyaye mun babi da yau kuma mun budi kafi ne zuwa za mu shiga babi wato babu biyarul ummi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya bamu ikon gyarawa اللهم آمين Eh wannan ba zai da ita ce mun an gama ba ka za ta dauka
wannan fa wannan tayin fa wani fa ya kaji yana tsaye
abubuwan da muka bana daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya yafe mana muna roƙon wani da suna da kyawawa yadda muka fara wannan littafi Allah ya ba mu sarki ya sa mu ga karfan lafiya kuma Allah ya ba mu ikon amfani da abubuwan da zamu muna roƙon wani da suna da kyawawa da kuma da wata duk magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya na yadda da rahama kawai da za mu gano Allah ya sa mu da imani Allah ya sa mu da amfani da iya da Allah ya sa mu da iya da Allah ya sa mu da ina roƙi da sunan shawa da kuma da magabata kan Allah ya yi da lafiya ba sai mu ka sauka da matsala da ta hankali Allah ya sa mu Allah ya fara da mu ba mu Allah ya yi ko da Allah ina roƙi da sunan shawa da kuma da wani ke da aure